بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu dare ne na Laraba, ɗaya ga watan jimadal ula hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu, daidai da sha biyu ga watan March, shekara ta dubu biyu da sha uku. a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi addal alkismul awwal arraddu alaihi fi kitabihi thumma tadait talifu doktor ibrahim bin amir arhaili allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba a karatun da ya gabata bayan da mala ya kawo bayanai daga tijjani a samawi da ke tabbatar da batan shi da kuma irin yadda ya nisanci shirya a fili sai malan ya ce a baya samawi ya ce yana bin ɗarika ce ta tijjaniya sai kuma ya ce asalin danginsu sun taso daga garin sada ne na kasan iraki wanda wannan yanki ne da 'yan shi'a suka yi katutu a cikin shi zama ya ce to kawai dai ya koma gidan shi ne na asali shi ne mala ya ce wa haza mimma yushiru ila aslihi arrafidi wannan bayanin da ya gabatar da kanshi shi wannan ke nuna cewa shi dama mutumin nan a asali ɗan shi'a ne talattuhin usratihi bi hazil aqida wa talattuhi usratihi bi hazil aqida kuma dangin shi gaba ɗaya sun cuɗu da wannan muguwar aqidar ƙadiman tintini kun gano wannan da kyau ko tintini suna da wannan muguwar aqidar ثم idrakihi shi'umaha ba'da tilka sinin sai shi'umcin muguwar aqida sai ta taso sai ta mai tasiri duk da tsawon shekaru kun gane dama can suna da abin shi yasa an kun manta na sha faɗin cewa in har ka zama na banza sai Allah ya fitar a cikin tsatsonka wani ɗan banzan da ya fi ka banzanci to dama can gayyan gidan gayyan shi'a ne ana tafa kuma sai ga sun koma ma'asalinsu malin ya ce ba da tilka sinina tawila bayan waɗannan shekaru masu tsawo mimma fihi ibratun likulli mu'tabarin duk wani mai lura ya kamata ya lura da wannan ƙadiyyan da ya faɗi dama ga asalinsu ونسأل الله بمنه وكرمه العافية والسلامة muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya mana gamdakatar ya zaunar da mu lafiya ya tabbatar da digadiganmu a kan addini na ƙwarai. To ba wannan bayani sai malu ya ce, ƙaunul mu'allif, innal bahatha an ahwalis sahaba min ahammil buhus. wai magana dangane da sahabbai a tsaya a bincike yadda sahabbai suke da yadda suka kai suka komo da rayuwansu da adalcinsu da komi nasu yana daga binciken da ya fi komi mahimmanci allati ta kodu ilal haƙiƙa wanda yake kai mutane zuwa ga haƙiƙan al'amari haƙiƙan yadda gaskiya yake warraddi alaihi da kuma mai da martani yanzu in ka ce zo mi magana amma kar a kawo sahabi ko ɗaya a cikin magana sai ce maka baka da magana to shine shi ma samawi yake cewa a ƙashin gaskiya tattauna magana a kan sahabbai to ya fi komi mahimmanci kalal mu'allif shi wannan marubuci tijjani as-samawi a shafi na 89 min kitabihi na wannan littafi nashi sun mahata dait yake cewa min ahammil abahath allati tabaraha al-hajar al-asasi wanda ya kamata a lura da shi a matsayin shine foundation shine hajar al-asasi dutsen da ake sawa ƙasa yanzu a ɗora gini ba shine asali ba yace to magana da bincike wanda yake da irin wannan matsayi din fi kullil buhus ga kowane irin bincike za a yi allace ta kudu ilal haƙiƙa wanda za ta jagorance ka zuwa ga haƙiƙa na al'amari huwal bahathu fi hayati sahaba shine bincike akan rayuwar sahabbai wa shu'unihim da yanda suka gudanar da sha'anoninsu wa ma fa'aluhu yace da abubuwan da sahabban suka aikata wa ma'ataqaduhu da abubuwan da suka kudurci li'annahum imadu kulli shay'in so duk abin da ka gan shi to sahabbai su ne jigon shi wa anhum akhazna dinana yace duk wani addini da muke yi daga sahabbai muka koyo in ka ji wannan magana sai ka ce ka ga mutumin nan kamar zai tabbatar da gaskiya mun gane yace daga sahabbai dinnan muka koyo addinin mu wa bihim nastadi'u fi dhulumat kuma ta hanyar sahabban nan ne muke haskakuwa mu samu haske daga duhun dubbai fi ma'arifati ahkamillah domin mu san hukunce-hukunce wanda Allah madaukin sarki ya saukar wala qadas sabaqa li ulama'il islam haƙiƙa malaman musulunci sun rigaya liqana'atihim bidhalika sun yi bincike sosai akan haka shine ulama islam al-bahs anhu sun riga sun yi bincike kan sahabbai wa an siyaratihim da tarihinsu fa allafu fi zalika kutuban adida sun yi rubuce-rubucen littattafai masu yawa masu yawan gaske kutuban adida amthalu usdul ghaba kamar littafin usdul ghaba fi tamyiz sahaba wa ghairi haminal kutub yace da littattafai ma da yawa mala yace wa kitabu al-isaba fi ma'rifati sahaba da littafin al-isaba fi ma'rifati sahaba wa kitabu mizan al-itidal wa ghairi haminal kutub yace da wasu littattafan ma allati tanawalat hayata sahaba wanda a ciki an yi bayanin rayuwar sahabbai bin naqad wa tahlil an bi dikin-dikin an naƙada abubuwan naƙadawa an yi zantuttuka sosai a kai. Walakin na ha min waje hati nazari a halis sunna wal jama'a, sai dai wannan rubuce-rubucen da aka yi kaf an yi su ne a mahanga na ahalus sunna. Kun fahimci wannan? Wannan maganin tijjani a samawi ne. Kultu Malai ce tuni sai na ce ƙauluhu innal bahatha fi hayati sahaba bincike da magana dangane da rayuwar sahabbai min ahammil abahas ya daga cikin bincike mafi allati taqudu ila alhaqiqa wanda za su jagoranci mutum zuwa ga gaskiya ila akhir kalamihi har zuwa ƙarshen maganin da ya faɗi haza kamal haza kalamun mujmalun wannan wata magana ne yayi ta a dunkule فإن كان القصد منه دراسة أحوالهم in abin da yake nufi a tsaya a bincike yadda sahabai suka rayu ne wa ma'arifatu akhbarihim a san tarihinsu litta'assi bihim don ai koyi da su fil ilimi wajen ilimin da suka koyo wal amali da aikin da suka yi Allah ya bayyana ya yarda da su fa haza haqqun lalle wannan abin da ya faɗi gaskiya ne fahim hamalatul ilmi ilaina sabon nan su suka ɗauko ilimi zuwa gare mu wa an ɗariƙihim talaqainal kitaba wa sunna ta hanyar sahabbai ne muka samu alkur'ani da sunna waqtafa waqtafa atharahum kuma eh watafaq mala ya ce wata faƙaha ahalil ilimi fihima kuma duk wani fahimtar ilimi da malamai suka yi to ta hanyar sabai suka same shi ala aidihim sun samu wannan ilimi da komi ne ta hanyar sahabbai mala ya ce faman tamassaka bi, bi hadihim duk wanda ya riko da shiriyansu waktafa atharahum ya bi gurbin sahabbai fa huwa ala sabili najahin wannan ya samu kanshi ala sabili najatin hanyar tsira wa falahin kuma ya samu babban rabu wa manin harafa an ɗariƙihim duk wanda ya kauce ma hanyarsu wata ba gaira sabilihim ya bi wata hanya ba hanyar sahabbai ba fa huwa min alhalikina wannan yana daga cikin hallakakku alhasirina taɓaɓɓu kama akhbar Allah an zalika bi qawlihi kama yadda Allah madaukin sarki ya bada labari yace wa man yushaqiqir rasula duk wanda ya saba ma annabi min ba'di ma tabayyana lahul huda bayan shari'a ta bayyana mashi wa yattabi ghayra sabilil mu'minin kuma yabo ta hanya ba ta mu'mine ba nuwallihi ma tawalla wa nislihi jahannama Allah ya ce za mu jibinta mai al'amarin da ya nemi jibinta ma kanshi kuma makoman wannan mutum jahannama ne wa sa'ad masira tar da makoma ta zama jahannama ce abin da ake son a fahimtar da kai anan Allah ya ce wa man yashaqiqir rasula duk wanda ya saba ma annabi min ba'd ma tabayyana lahul huda bayan da shiriya ta bayyana mai me alhuda alkitabu was sunna mun gano wannan da kyau ko don ka sake ka saba ma fahimtar annabi wajen bin alkur'ani da sunna wayatta bi ghaira sabilil mu'minin ka ta hanya ba hanyar da mu'minai sahabban annabi suka bi alkur'ani da hadisi ba shine shine kuke ji muna cewa mu muna bin alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabbai duk wanda ya bi alkur'ani da hadisi a matsayinsa na shiriya kun gano wannan da kyau ko ba a bisa fahimun rasul wa fahimu salafu salih ba to wannan nuwallihi ma ta walla wa nuslihi jahannama wa sa'atu masira da Allah ya ce wa yattabi ghayra sabilil mu'minina sahabbai sune mu'minan farko sune Allah ya ce ulaika humul mu'minuna haqqan sune mu'minan gaskiya sune Allah ya ce amana rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna sune mu'minan da Allah ya faɗa haka sune alif lam min zalikal kitab la rayba fihi hudan للمتقين سوني الذين يؤمنون بالغيب سوني قد أفلح المؤمنون سوني فالذين آمنوا به وأزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه سوني عند الله فألم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات سوني دي to in ka fahimtar alkur'ani da hadisi ba a bisa fahimtansa ba Allah ce wuta zai saka as-sahaba malice su sahabbai hum khiyarul mu'minin su ne zaɓaɓɓu daga cikin muminai alladina man khalafa hadiyahum duk wanda ya saba ma shiriyansu istahaqqa zalikal wa'id wannan ya cancanci wancan uquba da Allah yake bayanin zai ma duk wanda ya kangare ma hanyarsu kun gano wannan to in mala yana nufin a yi bincike don gane da yadda suka yi addini yadda suka rayu yadda suka yi komi abin da yake nufi kenan ya ce ta wannan abu ne mai kyau wa in kana ya ƙasudul bahasa an a hawalis sahaba in ko yana tunanin za a yi bincike don gane da halin sahabbai ne min haisul adalatu wan nazar a ji a bincike adalcinsu ana masu binciken keke da keke fi kabulin riwayatihim ta hanyar da za a ba a gano in adalai ne a karɓi ruwayoyinsu in ba adalai ba ne kuma ba za a karɓi ruwayoyinsu a akhbarihim da labaran da suke bayarwa ba mimma huwa zari'atul lil qadhi fihim wanda wannan hanya ne da take-take yake bi dan ya samu hanyar da zai soke sahabbai wannail min a'radihim da kokarin cin mutuncinsu wal khattu min sha'anihim da zubar da mutuncinsu wa muqamatihim da barar da muqamin su al'aliya madaukakiya ar-rafi'a wanda Allah ya bunƙasa fiddini a cikin addinin musulunci wala arahu illa ya kasu da zalika mala ce kai ni fa abin da muke gani yake nufi kenan ba wancan na bayan yake nufi ba wannan yake nufi bari ya bincike ta yadda binciken zai ba shi damar cin mutuncin sahabbai lizza'amihi ba'da zalika anna tilkal kutub domin da ya ƙara maganganu dangane da littattafan da aka rubuta da suke bayanin tarihin sahabbai sai ce allati zakara kattana walar hayata sahaba ya ce littattafan sun binciki rayuwar sahabbai ne bin naƙad wa tahlil duk wani abin da aka danganta musabin suka kore kuma suka yi bayanai dalla-dalla amma sai ce a bisa hanyar ahalus sunna wani ƙolo lahu malaci za mu ce mashi ya miskin ya kai wannan miskini laƙadar ta kaita martaka sa'aban shiga hanya mai wahala ka hau abu mai wahalan hawa abin da ya fi ƙarfinka wata jashamta khataran sannan ka tinkara haɗari ido rufe wa aratta nafsaka limala haula laka ka kai kanka abin da ba ka da dabara a kan shi wala wata ko ba ka da ƙarfin yin shi mana yaro tsaya matsayinka kada zancen 'yan duniya ya ruɗe ka ƙaryanka ta sha ƙarya ya kai ƙaramin arni abin da yake sai ya ce mashi kenan ya ce kana takin sakhratan yawman liyuhinaha falam yadarha wa auha qurunuhul wa'ilu mai ƙaranut ko ƙaranatul wa'ilu yana magana a kan wai ɗan akuya ne ya zo yana tunkuyin dutse don Allah cikin biyun wa za a ce tausaya ma ɗaya za a ce ɗan akuya ka ji tausayin dutse ne ko ka ji tausayin ƙahonka shi ne ke ce kana tihin sahara kama wanda ya zo yana ma dutse karo ne yawman liyuhina hawai don saboda waye raunata wannan dutsen ta laushi ta ƙurma falam ya durha duk abin da zai ba zai cutar da dutse ba sai ce wa auha a ranatul wa'ilu sai dai ƙahon ɗan akuya ne zai kare shi ne mala yake danganta shi da haka ɗan akuya ne zai na tunkuyin sahabbai a matsayinsu na dutse to yanzu wa za a ce tausaya ma wani sai shi ya ce tausaya ma kanshi mala yace hadal bait lil aasha wannan baiti na aasha ne maimun bin qais min lamiyatil mashhura wa huwa min shawahid bin aqil fi sharhi alfiya a sharhin alfiya ya kawo wannan saboda ya kawo shaida umbar shehu bin aqil alfiya ibn malik juz'i na biyu shafi na 109 jama'a mun gano wannan da kyau ana ana gaya mashi ya sawaka ma kanshi ya ɗauko rikicin da ba zai iya ba sabai sun fi ƙarfin shi mala ya ce wa min sa'adatil abdi an ya arifa kadara nafsihi yana daga abin da zai taimaki bawa ya ci nasara a rayuwa ya san matsayin shi kun gano wannan da ke ku ya san matsayin shi idan mutum bai san matsayin shi ba ko wallahi sai ya ji ya sa kanshi a cikin rikicin da ba zai iya ba daga ƙarshe shine mawakin ƙasar Hausa yake cewa abinda zaka iya ka sani abinda baka iyawa ka sani yace abinda zaka baka iyawa ka sani in ka yi shi haushi zaka je ce me karka yace kaman kogi da ruwa yake wani ya fada ya kai iyakan shi wani ko ya fada ya kai iyakan shi yace harkan duniya ba da daɗi kuma ba a nufin bai ya ce to wallahi mutum ya san matsayin shi kama a ce ne za a sai da kamfanin asha ka misali sai dangote ya tafi kai ma sai ka je ka anso kudinka a banki ka zuba aljihu sai ka tafi ka ce magana ce ta ciniki ayi yana da kudi ni ma yana da kudi kaga baka san kadarin ka ba ina fata mun gano wannan da kyau in dai har za sai ka ansa kudi zaka ciniki da shi a to kai ne ce fa ne ne kun fahimci wannan da kyau Allah shi kiyaye shi ne sai ce falau kanal bahasu fi ahwali sahaba bin naqd wa ta'dil in ya zama bincike game da sahabbai a ce za a naƙada da bayanin su wane ne adalan ciki ko marasa adalai manhajan mala ya ce menene mut'aban abu ne manhaji ne mai wahalarwa fi ahalil ilimi ga malamai ma eh muttaba'an fi ahlil ilmi wa nuqadir rijal yace abu ne wanda ya zama abin bi wanda malamai ƙwararru suka bi kuma sannan masu naƙadin mazaje sun bi kuma sun wahala ma a cikin harkan falaisat min fursanil maidanihi falasta mala ya ce kai tijjani a samawi falasta min fursan maidanihi ba ka daga cikin jaruman wannan fagen wala mimman yusabiqu fi midmarihi kuma an zuba tsere kai ba ka da inda za ka kayau mun gano wannan da kyau ku ka san mutumin da yawo kan kuturin jaki ɗauka yake shi kan ingarma yake tun a baya mala ya bayyana maku mutumin nan fa jahili ne bai bayyana haka ba shi sa yake gaya mai haka ba ka daga cikin wanda za su iya wannan aikin fa kaifa mala ya ce ta yaya fa kaifa bihi wa kada a galakal ulama a baba bahas to in ma zai iya malamai sun riga sun kulle wannan kofa na binciken mun gano wannan da kyau ko sun riga sun garkame kofan binciken gaba ɗaya bai da hanyar da zai binciken wansarafar himamuhum an dirasatihi kuma himman malamai ya ƙare gaba ɗaya wajen darasi a kan sahabbai wa zalika li ta'dilin lahi ta'ala li ha'ula'i sahaba o da Allah da kanshi ne ya adalantar da waɗannan sahabbai wa sana'ihi alaihim kuma Allah ya yabe su ajmala thana mafi kyawun yabo wa wasfihi lahum bil iman Allah ya siffanta sabai suna da imani wal huda shiryayyu ne wal birri mutanen kirki ne wa taqwa mutane ne masu taqwa fi muhkami kitabihi a cikin alqur'ani littafin Allah wa tazkiyatir rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lahum fi sarihi sunnatihi kuma annabi ya bayanin tsarkin sahabbai a sunna ƙarara mun gane wa dhikril kathira min fada'ilihim kuma annabi ya ambato mai yawan gaske dangane da falololin sahabbai wa nahayhi al-umma an ta'arrud lahum wa sabbihim kuma annabi ya hana al'umma cin mutuncin sahabbai da zagin su kun gano wannan da kyau ko su sahabbai fa 'yan gatan Allah ne duk abin da ya shafe sa Allah ne ya yi kuma ya ce annabi ya yi. Famin zalika ƙauluhu ta'ala, jama ba ƙarin bayani da za mu yi kan kawo za mu mun karanta su a baya, kuma kowa ma ya san sa a nan. Kawai za mu karanta su, mu ɗan ba da ma'ana sama-sama, kawai mu ci gaba don mu cimma abin da muke nema. Wasabi ƙunar awwalu na minal muhajirin. Allah ce kaga waɗannan da suka yi rige-rigen shiga addinin musulunci suka yi hijira daga makka zuwa habasha daga habasha zuwa madina daga makka zuwa madina wal ansar da wanda suka taimaka musu a habasha da waɗanda suka taimaka musu a madina walladina taba'uhum bi ihsanin da waɗanda suka biyo bayansu da annabi ya ce khairun nasu qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum wanda suka biyo bayan sahabbai da kyautatawa irin kyautatawan sahabbai radiyallahu anhum wa radu'an Allah ya yarda da su sakamakon yardan da suka yi ma Allah wa addalahum jannatin tajri tahta al-anhar Allah ya masu tanadin aljanna wanda koramai suke gudanuwa a ƙarƙashin su khalidina fiha abadan wanda za su tabbata har abada a ciki zalikal fawzul azim wannan rabo ne babba yanzu kadai a ce ba ayin da ta yabi sahabbai sai wannan sahabbai sun samu daraja ko ba su samu ba kuma da Allah ya tayi sai ya kira su da siffan su duk wanda ya hijira ya shiga ciki mun gano wannan duk wanda ya zama ansari ne ya shiga ciki ina fatan mun gano wannan da kyau in ka je ka samu makirin dan shiya sai ya ce ai Allah ya ce minal muhajirina wannan min at-tabi'idiyya ne ba su duka bane sai ka ce ƙarya ne wannan mince silatin ce lita a kedil kalam kawai an kawo ta ne don ta ƙarfafi maganan sannan kuma litakhassusuhum bizikir don ta keɓance su da su kaɗai ake yi mun gani yanzu Allah ce wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar sai ce radiyallahu anhum wa radu anhu amma duk wani wanda zai samu yaddan Allah sai aka sanya mai sharaɗi bi ihsanin wallazina taba'uhum sai ce bi ihsanin amma su sahabbai muhsinuna ne shi yasa ba a sanya musu wani sharaɗi ba shi yasa duk wani muhajiri duk wani ansari to ya shiga cikin nan ba gefe a cikinsu wa qawluhu ta'ala da faɗin Allah da ya ce laqad radiyallahu anil mu'minin haƙiƙa Allah ya yarda da mu'minan nan idh yubayi'unaka sakamakon mubaya'an da suka yi maka ta hata shajara a ƙarƙashin bishiyan nan sun ma'annabi mubaya'a ne na amutu fa'alima ma fi ƙulubihim Allah ya san abin da ke zuciyarsu fa'an zalar sakinata alaihim wannan ya sa ya saukar da natsuwa gare su wa asabahun fatahan ƙariban kuma Allah ya masu tukwicin fatahi na kusa shine fatahin haibara kun gano wannan da kyau ku fatahi na nesa shine aljanna kaga Allah ya ce ya yarda da su kuma ya san abin da ke zuciyarsu baki ɗaya duk wanda ya ce sahabi ya canza sai a ce antum a'lamu amilla shi Allah ya ce fa'alima ma fi qulubihim ya sa abin da ke zuciyansu su da gaske suke yi shi yasa ya ce ya yarda da su wa qawluhu subhanahu da faɗin Allah la yastawi minkum man anfaqa min qabla al-fatih wa qatal sam ba za su ɗaya da ku ba ko su wane ne waɗanda suka yi ciyar da dukiyansu kafin fatahu makka kuma aka yi jihadi da su ula'ika a'azamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatal su ne suka fi girman daraja akan waɗanda suka ciyar da dukiyansu kuma suka yi jihadi ba'd fatahi makka bayan fatahu makka sai Allah ce wa kullan da na farkon da na ƙarshen su duka wa'adallahu husna Allah ya masu tanadin aljanna wallahu bima na khabir Allah mai ba da labarin duk abin da kuka yi ne Allah ya ba da labarin aikin sabe ko bai bayar ba ya ce yin aljanna ne su duka yi ware kowa bai ce wa kullan wa adallahu husna wa qawluhu azza wa jalla har ila da faɗin Allah da ya ce muhammadun rasulullah lallai Muhammadu manzan Allah ne, wallazina ma'ahu, waɗannan da ke tare da shi, a shidda wa alal kuffari masu tsananta makafirai ne, ruha ma'u bainahum masu jin tausayin junansu ne, tarahum rukka'an sujjadan, za ka same su ruku da sujjada ne aikinsu, yabta guna fadlan minallahi wa ridwana suna neman falala da yardan Allah, simahu fi wujuhihim min asar sujud, kana gane su a fusakunsu guraben sujjada zalika mathaluhum fit tawrati wannan misalin su yana a cikin at-taura wa mathaluhum fil injil misalin su a cikin linjila kuwa ka zar'in akhraja shatahu fa azarahu fastaghlada fastawa ala suqihi yu'jibu zurra liyaghiza bihim al-kuffar mun gano wannan Allah ce kaman yabanya ne dake burge manomi Allah ya ambaci siffansu ne don kafiri ya ji bai jin daɗi, shi san ana bayanin sahabai ka ji ba ka jin daɗi, to ya giza bihimul kuffar. Ma'ala ya ce, ila gairi zalika min al'ayat, ba waɗannan ba ma akwai awayi da yawa wanda ba su ba, fi fadilis sahaba da suke bayanin falololin sahabbai wahiyar kathira, waɗannan awayi suna da yawa. وأما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما أبن يزو دقى النبي في فضلهم دنغني دا فللن صحبي والثناء عليهم da kuma yaban da Allah maɗaukakin sarki yi musu, amin zalika ma rawahu shekhani ya zo cikin abin da Bukhari da Muslim suka ruwaito, min hadisi Imran bin Husainin, hadisin Imran ɗan Husain عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال النبي يتي خير أمتي كرني ما في الخير الأمة أنا كاب سوني وطن دمك راي كرني ديدس سوني سابنش duk wani al'umma daga cikin al'ummomin annabi da za a zo a yaba ma wani to annabi ya ce wanda ya rayu da su sun fi kowa alheri sun malladi na yalunahum sai wanda suka biyo bayansu sun malladi na yalunahum sai wanda suka biyo bayansu. Kala Imranu, sai Imranu ya ce, fala adari zakara ba'adahu qarnayn aw thalathatan ce karni bi annabi ya faɗi koko ya kai ma zuwa karni har karni na uku jama mun gano wannan da kyau ko sakamakon ƙurewar lokaci nan zamu saurara subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum